أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta wato kafar yada labarai ta sunna tv eks muna muku gaisuwa ta addinin musulunci eh, barkanmu da saduwa da ku a wannan darasi namu mai taken hada nasoshi ko yadda ake hada nasoshi ko yadda ake hada wato nasoshi wannan shine darasinmu na 67 muna tafiya ne da littattafai guda biyu kamar yadda kuka sani littafi na farko daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti da kuma littafi na biyu as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi muna bin jerin ayoyi ne ayar da wane wannan ya kawo wanda bai kawo ba wata aya ba kina zamu dubi ayar da ta zo gaba a jerin ayoyin alqur'ani kamar yadda dai masu bibiyar mu suka sani a yau za mu tashi ne a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakar bin abdul qadir arrazi a ƙarƙashin mas'ala ta ɗari biyu da hamsin da bakwai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba ɗaya. Malam ya ce to fa in ƙila a ƙarƙashin mas'ala ta ɗari biyu da hamsin da bakwai idan aka ce kai fa ƙala ya aka yi Allah ya ce ma ja Allahu min bahiratin Allah bai sanya bahira ba wani nau'i ne na raƙumi wala sa'ibatin da kuma sa'iba an gane ko wala wasilatin da kuma wasila wala hamin da kuma ham waɗannan kalmomi guda huɗu suna da tafsirai daban-daban wasu nau'uka ne na raƙuma waɗanda wato larabawa suke yin suka maida su kamar matsayin kayan shirka waɗanda ba a hawansu kamar misalin ham a ce alhami nafsahu hami zahrahu raƙumi idan ya haifi wasu ƴaƴa ina ganin kamar guda goma ne sai su ce to shi wannan ya tsare bayansa kinan ba a hawansa ba a kaza ba a kaza an gane ko wasila kuma wanda suke sadar da ƴaƴa mata daga baya ina ganin ta haifi ɗa namiji da sauransu waɗannan su ne suka kirkira suka ce cikin addinin Allah wannan abu yake an gane ko mai so ya diba cikin littattafai na farko littattafan da suke fassara kalmomi misali na farko al-mufradat fi gharibil qur'an na imam al-asfahani littafi na biyu at-turjuman wa dalil li ayat at-tanzil na muhammad al-mukhtar ash-shanqiti sannan kuma so ya diba cikin littattafan hadisi kamar cikin sahih al-bukhari da sahih muslim da sauran littattafan hadisi kitab at-tafsir inda aka kawo wannan ayar sannan kuma so ya diba cikin littattafan tafsiri da dama misali tafsiri na ibnu jarir tabari misali kuma mawsu'atu tafsir bil ma'thur da kuma ad-durrul manthur fi tafsir bil ma'thur na imam suyuti duk karkashin wannan aya sai mutum ya je ya ga maganganun malamai domin ba fassara guda bace da kuma kalimatul qur'an waɗanda malamai suka yi musamman na hasanain makhluf da kuma kalimatul qur'an waɗanda aka tattaro na sheikh nasiruddin sa'di da kuma kalimatul qur'an fassarorin da aka tattaro na sheikh ibnu uthaymin duk da yake ina ganin ba su suka yi littafin da sunan kalimatul tanzil ba sabanin sheikh muhammad hasanain makhluf almuhimmu dai kalimatul qur'an kalmomin qur'ani ne ake fassarawa zaka ga fassara ko da guda ce ko biyu ko kuma ka koma cikin wadannan littattafan da na faɗa zaka ga irin fassarorin da malamai suka kawo don saboda ka san abin da ake nufi almuhimmu dai waɗannan dabbobin duk inda ta kai ta kawo sun dora musu wani hukunci ne wanda shari'a Allah bata tabbatar da shi ba shi yasa Allah ce ma ja'ala Allahu min bahidatin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ha malam yace to wal ja'lu huwa al khalqu in an ka ce ja'lu ana nufin khalqu shine halitta bi dalili qaulihi ta'ala kuma dalilin fadar wannan magana inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ja'ala minha zawjaha kenan huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida a cikin suratul a'raf Allah shine halicce ku daga rayuwa guda wa ja'ala minha zawjaha yas halitta mata matarta ita wannan rayuwa nan an ce zaujaha ba ana nufin annabi adamu mace bane a'a da an ce min nafsin ita annafsu da larabci mace ce shi yasa an ce wa ja'ala minha zawjaha ba a ce waje alamin ha zaujahu ba dan kawai ne yayi kuskure a'a annafsu a cikin larabci matsayin mace take an gane ko shi yasa ce waje alamin ha zaujaha wa qawlihi da ko fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qawlihi ta'ala wa ja'ala adh-dhulumati wan nur Allah shine ya halicci adh-dhulumat dufai wan nura da haske an gane ko domin ita ja'ala in ta yi ta'addi zuwa ga abu biyu tana iya ɗaukan ma'ana ta an juyar da abu an gane ko Allahu allazi ja'ala lakumul arda qararan Allah ya sanya muku kasa ta zamanto matabbata ai sayyara lakumul arda qararan da ba matabbata bace gare ku daga bayan mai ita matabbata amma in anka ce ja'ala anka kawo wato al arda shi an maf'ulun bihi na farko qararan shi an maf'ulun bihi na biyu amma idan ya zamanto tana ta'addi zuwa ga maf'ulun bihi guda to tana nufin khalaqa kamar yadda ya ce wa ja'ala minha zawjaha da kuma nan da ya ce wa ja'ala dhulumati wan nur qulna zamu ce al muradu bil ja'li abinda ake nufi da al ja'lu huna an gane ko a nan al'ijabu kenan wajabtawa daga aujaba yujibu ijaban da larabci shine abin da an ka wajabta domin asalin wannan ya'un din wawun ne an gane ko wal amru kuma da umarni Allah bai yi umarni ba Allah bai wajabta ba kenan shi abin da ake son a ce ma ja'ala Allahu Allah bai wajabta ba ma ja'ala Allahu Allah bai yi umarni ba ai ma aujabaha wala amara biha gashi ma malam ya kawo shi Allah bai wajabta ba kuma bai yi umarni ba wa qila al murad ko dan su malamai suka ce a'a bilja'ali abinda ake nuna da alja'alu at-tahrim haramci kenan ma harrama Allahu min bahidatin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham Allah bai haramta su ba suna suka zo suka haramta su suka ce ko ba a shan nono su ko ba a hawan su ko kaza ko kaza ko kaza Allah subhanahu wata'ala bai san da wannan ba to wannan shine abinda malam wato ya kawo to shi yasa anan kafin mu ci gaba da karatu sanin lugha yana da amfani domin idan baka san lugha ba za ka iya sanin wannan fi'ilin ba ina maf'ulun bihi na farko ina maf'ulun bihi na biyu sannan ya za a yi sannan kuma sanin ulumul qur'an da kuma wato abin da ake kira al-ishtirak fil lugha ilmin ishtirak fil lugha da kuma sanin alfaz dirasatul alfaz ma dirasa mawdu'iyya ka san mutaradif ka san mushtarak ka san kuma al-addad da sauransu abu ne mai muhimmanci wanda littattafan lugha da ulumul qur'ani da usulul tafsir suna kula da su sannan ka san al-ishtirak cikin usulul fiqh da usulul tafsir kalima ɗaya tana iya ɗaukan ma'ana fiye da ɗaya to yanzu kai idan guda ka sani ka zo duk alqur'ani ko wuce aya ka zo kai mata fassara da wannan banna nawa za ka yi shi yasa akwai malami ana kiransa imamu damaghani yana da littafi al-wujuh wan nadha'ir ya kawo kowace kalma da irin ma'anonin da take dauka ina fata ana fahimta ta wani littafi yana da kyau sosai ɗalibin ilimi ya same shi sai ga kalma guda tana iya ɗaukar ma'ana goma a cikin alkur'ani ban ce duk abin da ya kawo ba gaskiya ne amma zai taimaka maka waɗansu wuraren ka fahimci inda an ka sama gaba kenan sai ka gane nan kalima ta ja'ala tana iya ɗaukar ma'anoni waɗansu malamai sun ce tana ɗaukar ma'anoni kamar guda biyar in ka diba cikin ulumul qur'an na manna khalil qattan ko kuma ka diba cikin littafai dai suna kawo ja'ala tana iya ɗaukar ma'ana kaza to idan baka san wannan baka zo kai tafsiri ko ka zo ka iske ja'ala cikin hadisi ka ba ta ma'ana wadda ba ita ce ake nufi ba ko cikin littattafan shari'a ko cikin littattafan lugha kai fassara ba daidai ba sannan kai iddia'in wanda bai fassara ba irin yadda ka fassara yayi kuskure kaga na farko kai kai kuskure baka sani ba na biyu ka kuskurantar da wanda ya daidai na uku karshen ta kana iya nuna ma bai yi karatu ba na hudu kana iya jahiltar da shi na biyar kana iya yada fatawakka akan kuskure kun ga wannan banna har ina za mu je da ita ɗan uwa musulmi ya kamata mu tsaya mu yi karatu kuma mu ji tsoron Allah to wannan kina abin da zan ce kina a ƙarƙashin wannan mas'ala sai mu je zuwa gaba mas'ala ta 258 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan anka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kuka yi imani alaikum anfusakum to idan muka ce nan za mu yi fassara sai mu ce alaikum akan ku anfusakum kawunanku an gane ko amma nan alaikum wato nan ismu fi'lul amri ne ma'ana ku lazimci kawunanku ma'ana ku yi hattara da kawunanku alaikum anfusakum ku yi hattara da kawunanku ina fata an fahimci ni kidan sai zaman to alaikum nan ba a cewa jarun wa majrur sai a ce ismu fi'lul amri an gane ko anfusakum maf'ulun bihi shi yasa bai ce anfusukum bai ce anfusakum sai zaman to maf'ulun bihi ne na wato ismu fi'lul amri domin akwai fi'lul amri akwai ismu fi'lul amr akwai fi'lul madi akwai ismu fi'lul madi akwai fi'lul mudari akwai ismu fi'lul mudari yanzu an ce hayhata hayhata sun ka ce ba'uda ismu fi'il madi ne amma ba fi'ili madi bane domin bai dauka hukumce hukumcin fi'ili madi uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah kalima ta uffin ismu fi'lul mudari ne ma'ana atadajjaru ina damuwa to kaga baka san ismu fi'ilul amri ba baka san ismu fi'ilul madi ba baka san ismu fi'ilul mudari ba kaga akwai matsala sai ka koma cikin littattafan lugha ka koma cikin misali an-nahwu al-wadih cikin na ɗaya da na biyu da na uku a sanawi ba al-ibtida'i ba zaka ga akwai su kuma cikin littattafan lugha an yi bayanin su littattafan lugha manya sun yi bayanin waɗannan af'alikin dan ka fahimce su ka san su in ka zo wajen karanta alkur'ani da fassara ka kai banna ilaikum wani lokaci sai a ce ilaikum to ila harful jarri ne kum kuma damiri ne muttasil مبني على السكون في محل الجزم ابن في محل الجزم ابن في محل الجر مجرور بإلى كاغني amma kuma a'a wani lokaci an ka ce ilaikum ismu fi'ilul amri ake nufi ilaikum nashratal akhbar ko kalbi labarai zaka gani yanzu kamar yanzu zaka ga cikin labarai suka ce ilaikum nashratal akhbar ko dunakum nashratal akhbar to kun ga dunakum shi duna matsayin zarfi shike kumkin nan kuma shi kuma matsayin dabiri ne na jama'a amma nan gaba ɗaya an haɗe su wata kalima ake nufi to wanda bai san wannan sirri ba sai ya je ya banda to idan kuma ya banna kin sai ya ga kuma wanda bai yi haka nan ba kuskure ya yi sai ya nuna wane ya yi kuskure daga nan kuma sai ya yada banna to don haka ai hattara na alaikum anfusakum ana nufin ku kama kawunan ku malin yace to wannan aya ya dullu ala adabi wujubi wujubil adami wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar tana nuna kamar yin umurni da abu wanda yake mai kyau da hani da abin da wanda yake bai da kyau an gane ko tana nuna ba wajibi bane wahuma wajibani su wajibi ne yin umarni da abu mai kyau da abu wanda bai da kyau abu ne wanda yake matsayin wajibi to kuma na an ce ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum bai kawo karshen aya ba inda Allah ce la yadurrukum man dalla idha hadaytum wanda ya bata ba zai cutar da ku ba idan ku kun shirya to kenan sai ka nuna cewa ai ba sai an yi wa'azi ba kenan ya kamata kowa ya zaman sa malam yace to kulna zamu ce ma'ana qaulihi abinda ake nufi anfusakum ai ahla dinikum kenan nan anfusakum ba ana nufin kawunan ku ba a mutanen addinin ku ƴan uwanku na addini kama qala ta'ala wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku aya ta 29 a cikin suratul nisa na ana nufin wala taqtulu anfusakum kar ku kashe ƴan uwanku ai ahla dinikum wannan ɗaya ne daga cikin fassarorin da malamai suka yi wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku haramun ne mutun ya kashe kansa abinda ake kira al-intihar suicide mutum ya kashe kansa domin annaharu shine ka yanke abu in ta haraka kashe kanka domin alif wa ta suna mai da abu kamar ya komo wani lokaci ga kanka ba tare da ka tayar zuwa ga wani ba in an ce nahara shay'a ko nahara dabbata ya yanke ta in ta hara kamar ya yanke kansa ma'ana kamar ya kashe kansa kenan ba dole sai ta fuskar yanka ba ina fata ana fahimta ta da kyau to wala taqtulu anfusakum kakko kashe ƴan uwanku kuma kakko kashe kawunanku duka aya tana iya ɗaukar wannan wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum aya da take iya fitowa da wannan karara shine aya ta cikin suratul baqara inda Allah ce wa iz akhadna mithaqakum ku tuna lokacin da muka rike alƙawalin ku la tasfikuna dima'akum muka ce kada ku zubar da jinin ku ku ahlul kitabi wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku fitar da kawunan kuma ana ku fitar da ƴan uwanku domin ba a ce mutum kada ya fitar da kansa daga cikin gidansa domin bai fitar da mutum bai fitar da matarsa da ƴaƴansa ga hanya yana da gida to me yayi kenan amma kada ku fitar da wato ƴan uwanku a kinufi sannan kuma laula is sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira lokacin da kuka saurari wannan magana ta hadisatul if me yasa musulmi bu su yi zato ga ƴan uwansu ba bi anfusihim ga ƴan uwansu domin nan ba ana nufin ga kawunan su ba domin mutum baya mummunan zato ga kansa ina fata ana fahimta ta to kinan wannan tafi fitowa karara bisa ga ayar da malam ya kawo kuma ba dan mun fi malam ilimi bane mun ka kawo wannan a'a dan mu ƙara kawo misalan da suke tabbatar da wannan abu za ku iske wani wuri an yi sabani kan irin wannan wajen misali wala talmizu anfusakum kakku aibata kawunan ku wasu ce kar ku aibanta ƴan uwanku wasu ce a'a kakku aibanta ƴan uwanku domin wanda ya aibanta dan uwanshi kamar ya aibanta kansa ne ko ku a'a kada ku aibanta ƴan uwanku domin in ka aibata dan uwanka zai aibata ka kenan aibin ya dawo zuwa gare ka za ku iske akwai inda malamai suke musu fassara da daban daban-daban wani wuri sai ka iske duka ana iya haɗa ma'anonin wani wuri kuma a'a ga wanda ake nufin guda ɗaya kuma kalima ta annafsu cikin alkur'ani tana da ma'anoni daban-daban daban-daban ka diba cikin wadannan littattafai da na faɗa kaga ko ma'ana nawa take dauka in ka diba cikin al-mufradat fi gharib al-qur'an kaga ko kalima ta annafsu ma'ana nawa gare ta ko ko al-wujuh wan nadha'ir ban sani ba imamu damaghani ko ya kawo ta to al-muhimmu dai nan waɗansu malamai sun ce alaikum anfusakum na ana nufin ƴan uwanku ku yi wa'azi ga waɗanda suke ƴan uwanku an gane ko waƙila waɗansu ka ce almuradu bihi abinda ake nufi da wagga aya akhiru zamani ko mu ce akhirar zamani karshen zamani inda fasadi zaman in zamani ya ɓaci wa ta'azzara al'amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar umurni da abu mai kyau yawwayata wan nahyu anil munkar kuma hani da abin da bai da kyau yawwayata wa huwa zamanuna hadha malam yace zamanin shi to idan malam ya ce zamanin shi wanda ya mutu tun hijira tana da shekara nawa ina ga wanga zamani namu da muke rayuwa malam ya ce a zamanin su kenan idan zamanin su wa'azi ya wayata to ina ga zamanin mu wanga da banna ta yawa kuma kafirai suka mallaki kasashen musulmai wanda har tsakanin musulmin wa'azin ma zai iya jawar a kashe ka gashi nan ana ta kashe manya manyan malamai kuna gani a zamanin nan namu ana ta wadansu kokarin yadda za a yi a kashe su ko da makami ko kuma a sanka musu guba ko a yi kaza ko a yi kaza wanda idan da zaka ce zaka yi bincike akan malaman da aka kashe a tarihin musulunci ban san ko littafi nawa zaka iya wato rubutawa ba almuhimmu dai yace wato inda lokacin da zamani ya lalace to mas'ala ta amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar dole zan zan danyi bayanin abu biyu kafin mu je aya ta gaba shine na farko da malam yace wajiba ne wajibi ne wajibi ne akwai sabani tsakankanin malamai shin fardu kifaya ne ko fardu aini ina fata an fahimci waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa suna ganin cewa duk musulmi wajibinsa ne yayi wa'azi domin hujjarsu wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun sun kace Allah ya ce wal takum minkum umma a samu al'umma ko kasance al'umma su wagga min sun fassara ta da matsayin min bayaniya ba tab'idiyya ba domin tana min tana daukar ma'ana fiye da goma kadiba cikin muhnin labibi an kutubil a'arib libin hisham al-ansari min sun kace ga bayaniya ta ko kasance al'umma kenan wal takum minkum ummatan kenan wal takunu ummatan ku kasance al'umma ba a fitar da kowa ba yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun sun kace dalili kuma Allah ya ce wa ulaika waɗannan humul muflihuna su kaɗai za su ci nasara domin ya kawo hum da take nuna alhasru alhasru an sha makance kenan su kaɗai za su rabauta kenan ko idan duk musulmi bai yi ba suka ce to wannan kenan ya sa ba zai ci nasara ba shi ko duk musulmi zai rabauta zai ci nasara a lahira sun ka ce to don haka waggamin bayaniyata sai mun rike da kyau kamar inda Allah subhanahu wataala ce fashtanibur rijisa min al-awthani kun yisanci ar-rijisa kasamta min al-awthani daga gumaka a'a min al-awthani nan hiya al-awthan gumakan ake nufi domin in ka ce wato wani wani gumki ne an najasa bauta mishi ko mu ce datti irin wancan na shirka wani gumki ne bauta mishi ba datti ba dukkan su to nan min al-awthan hiya al-awthan gumaka ake nufi dukkan su gaba ɗaya kenan min sai ta zamanto bayaniya shi yasa ma yan shi'a za ku ga da inda an kace sahabbai sai su ce ai Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima Allah yayi alƙawali minhum daga cikin su ba dukkan su ba aya ta ƙarshe cikin suratul fathi in baka san lugha ba baka san aqida ba baka san tafsiri ba sai su batar da kai nan min wagga ba tab'idiyya bace wagga min bayaniya ce minhum su din sahabbai ake nufi kamar yadda yace fashtanibur rijsa min al-awthani bai ce ba sashen su a'a dukkan gumkin da za a bauta ma rijisun ne ya kamata mu fahimci wannan da kyau to kaga nan lugha za ta yi tasiri cikin aqida da tafsiri wanda bai san lugha ba ya zai yi me yake nuna dukkan sahabban ake nufi don Allah ya ce dukkan su yare da su sai zaman to wanga kamar nassi ne in ma nan wajen lugha misali akwai tashabuh ya zan nassi ne mutashabih to ina za mu samu muhkam sai mu samu was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum kaga Allah ce ya yarda da su sannan kuma in ma ka ce nan as-sabiquna al-awwaluna ake zance a'a akwai inda ce Allah ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da wanda sun kai mubaya'a da manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan waɗanda ma sun ka zo bayan su bayan fathu makka Allah ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu sace wa kullan wa'ada Allahu al-husna dukkan su Allah musu alƙawlin al-husna ita ce aljanna ina fatan an fahimce ni to kaga a nan sai zaman to ko da can akwai shubuha ga ayoyin da za su fitar mana da hili amma rashin sanin minhum din nan sai ka ce a minhum sashen su ake nufi kenan sahabbai sashen su sun kafirta sai ka dauko mutum uku ko mutum shida ko bakwai akan aqida ta inshi aka ce su kadai ake nufi yana da kyau ɗaliban ilimi mu tashi mu yi karatu mu yi bincike mu san shubuhohi mu san kuma yadda za mu yi raddi akan su idan muna son mu gane addinin mu da kyau to wannan na kawo shi kenan min tana iya ɗaukan ma'ana fiye da goma kadiba cikin littafin da na gaya maka mughnil labib an kutubil a'arib libni hisham al-ansari babu lokacin da zan kawo su amma na baka nan min wagga waɗansu malamai suka ce na min su a wajensu bayaniya ce da an ka ce waltakum minkum ummatun ba ana nufin ba a samu sashi daga cikin ku a dukkan ku ake nufi litakunu ummatan don Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Allah ya ce kun zamanto al'umma mafi alkhairi da aka fitar daga cikin mutane domin kuna umurni da abu mai kyau kuna hani da abin da bai da kyau suka ce to kaga dukkan al'umma aka ce sannan kuma an ce wa ulaika humul muflihuna domin asalin magana ana iya cewa wa ulaika al muflihuna waɗannan sun rabauta sai aka ce a'a wa ulaika humul waɗannan su kadai ne mafhumul hasr sun kawo hujjojinsu kenan sai zamanto nan suka ce wajibi ne sai dai kowa zai yi wa'azi gwargwadon abin da Allah ya bashi na ilimi kada ka je ka ɗauki cewa kullun yau da ka shiga wata jam'iyya ko wata ƙungiya kawai za a baka wuri ne ka je kai wa'azi musamman wata wasu ƴan uwa da ake kira jama'atu tabligh da suke wato saba ma wato manhaji na salaf game da da'awa a cikin waɗansu al'amura zaka ga akwai akwai kurakurai cikin tafiyar su to sai su ga yau idan mutum ya shiga zai iya yin wa'azi a'a ballighu anni walau aya ko isar da sako na ko da aya guda ce na'am amma idan akwai wanda ya fika ilimi kai ba a wajabta maka ba kuma wato fardu kifaya ne ko da kuma mun dauki cewa misali ma kowa wajibi ne shi to ya akwai wanda ya fi ni ilimi ai ni bai dace in gabace shi ba na farko kenan na biyu kuma idan muka ɗauka shin wai ayan nan ka fahimce ta da kyau don akwai aya da tana buƙatar aya goma kafin a fassara ta akwai hadisin da yana buƙatar sai an haɗa da hadisi biyar da aya goma kafin a fahimce shi to kai sai ka ɗauki nassi guda kace zaka aiki da shi shin ko ka gane kafin ka isar da saƙon wannan yana daga cikin abubuwan da muke fama da su sai mu fatan Allah ya shirye da mu to waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wal takum minkum ummatun wagga min tab'idiyya ce anan ba can ba cikin suratul fatih an gane ko don ka absa ma aqida ta ahli sunna wal takum minkum ummatun a samu wata jama'a daga cikin ku suka ce ba kowa ba min sai ta zama to tab'idiyya kamar inda Allah ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah kaga manzanni mun fifita sashen su akan sashe minhum daga cikin su kaga ba dukkan su ba man kallama Allah akwai wanda Allah ya yi magana da shi kamar annabi Musa da Allah ya magana da shi walan ma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu da ayoyi da cikin surori daban-daban da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya magana da shi lokacin da an kai lailatul Isra'i wal Mi'raj kamar yadda suke faɗa wanda yake nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi annabi Musa daraja domin shi ajin annabi Musa an yi magana da shi a ƙasa shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi magana da shi a can sama ta bakwai ko mu ci gaban sama ta bakwai to dan haka dai a takaicen takaitawa a takaicen takaitawa abinda kamata mu fahimta anan min wasu suka ce tab'idiyya ce a nan cikin suratu Ali Imran suka ce ba kowa Allah ya dora ma nauyin wa'azi ba fardu kifaya ne domin ba kowa zai iya yin wa'azi ba su wadanda sun ce a kowa zai iya yin wa'azi a gidanka kana iya matarka wa'azi kana iya danka wa'azi kana iya wa'azi a unguwarku amma ka tsaya daidai sanin ka wadanda suka ce a'a nan sashi kawai ake nufi malami guda a wata unguwa ko malami biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma za su iya yin wa'azin da zai ishi wannan unguwar shikenan sashi ake nufi da an ka ce wa ulaika humul muflihuna waɗanga su ne za su rabauta sun ka ce nan alhasru ba haƙiƙi bane idafi ne ma'ana ana nufin ba wanda zai samu rabo irin nasu domin shi alhasru kala biyu ne akwai haƙiƙi akwai idafi in an ce haƙiƙi wanda tabbas babu wanda zai fita to waɗancan sun ce ula'ika humul muflihun su kadai za su rabauta kenan sun dauki cewa wajibi ne kowa ya wa'azi wanda sun ce hasr ne idafi a ana nufin lalle akwai masu rabauta amma babu mai samun rabo irin nasu sai hi zamanto idafi kamar yadda idafi hasr idafi zan bada misali inda Allah ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul annabi Muhammad ba kun bane face rasul manzo kaga na an yi hasar an nuna shi ba kun bane illa manzo alhali ko ko cikin qur'ani yana da sifofi waɗanda ba rasulun ba ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira kaga ni yana da sifofi daban-daban a'a dan haka nan sai zaman to a'a nan an kawo shi illa rasulun nan an nuna shi ba komai da illa manzo amma ba ana nufin wannan sifa ta manzanci ɗaya gare shi yana da sifofi ba wadda ba wannan ba sai zaman to na hasr ne idafi an gane ko ba haƙiƙi ba amma an ka ce haƙiƙi shine wanda ko guda baya fita to kun ga sabanin lugha da balaga ta alqur'ani tun da mafhumul hasr shina cikin usulul fiqh da balaga suna da muhimmanci ga dalibin ilimi ya fahimce su wajen fassara alqur'ani kaka ce a ilimin balaga na hau ba a bukata su da sarfu su ne hanyar sai an san su da kyau za a fahimci shari'ar da kyau a fahimci alqur'ani da hadisi da shari'ar amma matukar aka bar su baya to fahimtar nassi da alkur'ani da hadisi zai mutum wahala duk yadda kuma mutum ke ganin yayi karatu sai an zo wajen bincike ne zai gane cewa lalle tabbas dalilansa ba su da karfi idan yana jin tsoron Allah sai ya koma makaranta kuma ya yi ladabi sannan kuma ya yarda cewa yayi kuskure idan kuma shi dan yarin jaye shi ya ki yarda da bai yi karatu ba ya ci gaba akan bannarsa sannan kuma ya nuna waɗanda suka iya jahilai ne kuma ya saba ma Allah karshe in ya ci gaba akan haka ya halaka Allah kai mu tsari to dan haka dai in ma munci wajibi ne akan kowa to ka tsaya daidai iliminka wanda ka san ka fi shi sani kuma abin ka tabbatar da hakikatan ilimin ka ya tabbata abin nan mai kyau ne domin sai mun karanta ya kamata ɗaliban ilimi ma a jami'at da kuma malamai su yi bincike kuma su yi muhadarori da hutubobi na dawabitul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar menene ka'idodin da aka aza na mutun shi wa'azi an gane ko yayi wa'azi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar idan muka duba anan kasar Niger tunda ina kasar Niger kuma nake magana lokacin da general sai kunci shugaban kasar Nijar na soja da ya fahimci irin waɗannan abubuwa suna buƙatar tsari shi ya kirkiro abin da ake kira association islamic association islamic wata kungiya ce mai kula da yadda ake masu wa'azi akwai malamai shi ba malami bane amma kowace jiha akwai malamai zaka zo idan zaka yi wa'azi a jarraba ka a tabbatar da ka fahimci abin da zaka yi wa'azi sannan ka je ka yi wa'azi ba dan komai ba ko saboda kada abubuwa su zo su lalace ya zamanto an samu matsalar da ba a san iyakarta ba yanzu da abin ya zamanto ya lalace na farko an samu sauƙin kafafen yada labarai waɗanda suke sawar mutum ya yi wa'azinsa ga tv ga rediyo balma uwa uba yanzu ga satellite balma uwa uba yanzu sai internet ta zo yanzu ba a iya dobtakin ma mutane game da wa'azinsu domin mutum zai shiga ɗakin matarsa ya faɗi abin da yake so ya watsa ma duniya to kaga yanzu ma dawabit al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar sai dai a dawo ma na ilimi da na tsoron Allah amma gwamnatocin ma yanzu ba su da ikon da za su iya dobtakin wannan abin irin yadda suke so domin akwai matsaloli to don haka dai a takaici ya kamata a yi bincike da wabitul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar kenan da malin yace wajibi ne ana nufin wajibi ko mu ce akan kowa amma dai kowa ya tsaya bakin daidai iliminsa kuma gwargwadon lokacinka da damarka kuma kakka tozarta aikinka ma'ana ka daina aikin gwamnati ka ce ka ce za ka yi da'awa ka bar iyalanka su koma bara wannan bai dace ba amma kana da dama kana da shago ko kana da kamfani kaga dama za ka fita ka bar masu yi maka aiki ka je ka yi da'awa gurgudun ilimin ka wannan ba za mu hana ka ba daidai gurgudun ilimin da Allah subhanahu wataala ya baka ko ba haka ba dan saboda muna son mutane su fahimci mas'ala da kyau ba mu muna kiyayya ne da wani ba ko muna son muna son mu nuna kuskuren wani amma muna son ne mu fahimci shari'a yadda ta tsara abu ko da kai za ka yi ko da kuma ba kai ne za ka yi ba wallahu ta'ala alam abu na gaba kenan dukkan malamai wanda suka ce wajibi ne akan kowa mun fahimci yadda ya kamata a ɗauki maganar su sannan kuma wanda suka ce a'a fardu kifaya ne suna nufin a'a akwai abin da dole sai waɗansu bai yiwa kowa ya zan limami bai yiwa kowa ya zan mai muhadara bai yiwa kowa ya zan mai tafsiri bai yiwa kowa ya zan ɗalibin jami'a ya karatu ya fito ya je yayi da'awa a'a wannan sai dai sashi daga cikin al'umma shi yasa ma Allah ce wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون بيداتي بقى مؤمنين su fita gaba ɗai amma me yasa ba za a samu wata jama'a daga cikin su ba li yatafaqahu fi din su je su yi nemi ilimin addini nan ba fiqhu ana nufin furu'a ba ilimin furu'a da wanda malamu suke cewa furu'a a'a nan su fahimci addini da aqida da komai wal yunziru qaumahum su je su yi wa'azi ga mutane su tsoratar da su idza raja'u ilaihim lokacin da suka koma zuwa gare su la'allahum yahdharun dan saboda mutane na su ma su ji tsoron Allah subhanahu wataala kidan wannan ya nuna cewa yin da'awa musamman a ce limanci da tafsiri da kaza wannan koda mun dauki ra'ayin wanda sun ce kowa sai yayi wa'azi to akwai waɗanda ba su da ilimin da za su yi Allah bai dora musu ba ina fata an fahimce ni to wannan kenan sai abu na gaba a ƙarƙashin wannan aya domin muna magana ne akan wa'azi ya kamata mu fahimci wasu abubuwa guda biyu a gurguje na farko shine cewa shi mai wa'azi aikin sai yayi wa'azi da hikima ba a turo shi ya shiryar da mutane ba ba wanda ya isa ya shiryar da mutane duk da annabawa abinda Allah yake gaya musu isar sako shine nasu an gane ko fa inna ma alaykal balagh wa alaina hisab dan haka yana daga cikin kuskuren da masu da'awa da dama suke yi shine cewa suna wa'azi da nuna cewa kamar su an turo su nema su shiryar da mutane idan suka kuskure mutane kamar ma bayanin su wanda suke yi cikin hushi ko ko hikimarsu da bayanin su zai sawar mutane su shirya wallahi tun da kaga annabawa sun bar mutane waɗansu kafirai a duniya ba wani salo gare ka da hikima da kishin addini da zafi wanda zai sawa ka shirya da mutane innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha abu na karshe tun da mas'ala ce dai tana da faɗi kwarai da gaske sai wani lokacin Allah ya samu ci karo da irin ta mu dan ƙara wani bayani shine cewa ba wani malami a duniya wanda yake ma'asumi don haka kurakuran malamai ba su ke nuna ba za a karɓi wa'azinsu ba domin idan aka ce ba za a karɓi wa'azin malami ba don yayi kuskure to duniya ba wa'azin malamin da za a karɓa sawa'an malamin da kake so ne sawa'an malamin da baka so ne sai dai shi malami abin da ake so da shi ya nisanci saɓon Allah iya gwargwadon shi musamman abin da za a gani abin wanda bai dace ba shi yasa ba wai annahyu anil al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar la yastalzimu al isma ba yana nufin ba dole sai mutum ya zama to masumi babu wanda abu masumi sai dai akwai wanda an ga kuskuren sa ko an san kuskuren sa akwai wanda ba a ga kuskuren sa ba kuma ko ba a san kuskuren sa ba ko ko akwai wanda an ga kuskuren nasa amma ba a son a gani shi yasa ba za a faɗa ba amma akwai wanda ake jira a ga kuskuren sa karami a yada shi yasa yana daga cikin yanzu abubuwan da suke sa wadda awa tana samun matsala wanda kake so malamin da kake so yana da kuskure sun kai 99 ka ɓoye su amma kana tallar amfani wato alkhairin sa guda ba mu hana ka talla alkhairin sa ba kuma ba mun ce ka tona asirin sa ba amma inda matsalar take wanda baka so yana da alkhairi 99 yana da kuskure daya sai ka boye alkhairin sa 99 ka bayyana shirin sa guda don ka a karbe sa to kaga idan ka yi wannan yana daga cikin abin da ke ruguza muna da'awa shi yasa duk yadda muke son mu yaƙi makiya waɗannan maƙiyar namu suna kewaye da mu sun san mu sun san yadda za su ruguza mu cikin lokaci kaɗan da ka ɗauko magana wani sai a ce ai bai yi ba a ɗauko magana wani bai yi ba sai a ƙarshe a tashi zero babu wanda ya iya kuma babu wanda za a karɓa gare shi kenan kuma ina wa'azi sahabbai ba ma'asumai bane suna kuskure yana daga cikin abin da ma masu da'awa ahli sunna kamata su tashi tsaye akan sa su nuna ma yan shi'a cewa Allah bai ce sahabbai ma'asumai bane sai dai ce ya yarda da su kuma ya ce wa adda lahum jannatin yayi musu tattalin aljanna to ya za a kirkiro aqida ta albada'u a ce bada yabdu buduwan ma'ana bada shine abin da ya bayyana daga baya ya bayyana ga Allah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kaura ya mutu ya bayyana ga Allah cewa za su yi aiki su kafirta su ga wuta kaga wannan aqida ce da an fitar da ita dan tanaqudi dan tufka da walwala dan tumka da walwala a warware maganar Allah subhanahu wataala Allah ya ce ba zai yarda ba da fasiki fa in tadaw anhum fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin shi yasa ayat da za ta ce ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in in fasiki ya zo muku da labari to wannan in ja'akum fasiqun binaba'in tana nuna cewa a'a a wannan lokacin aiki ne da fasikanci ya aikata amma Allah ce kuma shi ya yafe musu to tunda ya yafe musu idan mutum ya tuba me ake so gare shi Allah ya shafe wannan to amma sai suna so su nuna an ce ai wani sahabi ya shage ai wani sahabi ya kaza in an ce wani sahabi yayi duk sahabban sun ka aikata sannan kuma me yasa Allah ya ce wala qad afa ankum ya yafe musu ai ya san za su yi laifi kuma ya yafe musu to amma saboda fahimtar mu kamar yadda Imam Shafi'i yake cewa wa ainur ridha عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية وعين الرضا إذن يرضى عن كل عيب كليلة باسا غنم كسكري كليلة دقا كلا شيني أبن دي يجي idon yarda ma'ana mutumin da kake so idanunka ba za su gwada ma komai sai alkhairin sa duk bannan da ya duniya rufewa za ka yi kaga alkhairi ta walakin na aina sukhti tubdil masawiya sai dai idon kecewa ba abin da suke nuna ma sai kuskuren mutum idan ka rayu tare da mutum ya aikata alkhairi dubu ba ka gani amma sharrin sa shine za ka yi talla idan ka rayu da makiyinka masoyinka duk sharrin da ya aikata ko shirka yake yi ko fasikanci yake ko giya yake sha duk sai ka ce sai ka neman masa tawili ka yi ni tabrirul akhta kamar da suke sha ko taswirul akhta kai ta neman yadda za ka yi ka kare shi amma alkhairin sa sai ka nuna cewa alkhairi ne wannan ya sa musulmi ba za mu taɓa cin nasara ba kuma matsalolin da ba muke fama da su wallahi ba za su ja da ba sai dai su ƙara fantsama yadda ma idan aka bar mu mu da kanmu ba tare da tura na iya hallaka kanmu ya zama to duka al'amuran mu sun lalace Allah kai mu tsari to wannan kenan dan haka ba dole bane sai mutum ya bar sabon Allah gaba ɗaya sannan zai wa'azi ya hankaci haka nan za a yi ba addini bayan wa'azin don babu da za a bar sabon Allah subhanahu wa ta'ala yana da yashin sunan Allah al-ghafur mai gafara don saboda ya san za a saba mishi yace shine al-ghafur ma'ana bayyana mana wannan sifa mu dan mu nemi gafara Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya gafarta mana gaba ɗaya ƴan uwa musulmi mas'aloli kan al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar mas'aloli masu yawa za ku diba cikin littattafai musamman akwai mawsu'at da aka yi idan ka diba akwai mawsu'atu nadratun na'im ta ƙasar Saudiya wadda suka yi mai yawa don saboda bayani kan da'awa kuma akwai bincike yanzu da dama da ake yi akwai ma yanzu kulliyatu da'awa kulliya mai koya ma ɗalibi yadda za a yin da'awa a jami'o'i wanda kuma ba sharadi bane in ka wannan kulliya zaka zamanto da'iya a'a sai in ka yi karatu kana da mustawa sannan kuma dan mutum bai je a wannan jami'a ba shikinu ba zai iya yin wa'azi ba a'a ilimi malaman da suka rubuta waɗannan abubuwa tana yiwa ma wani wanda bai je ba zai dauki littafin ya karatu ko bai dauki waɗannan littafai ba wa'azi Allah ya tsara yadda ake yin shi ba dole bane sai wanda ya je kulliyatu da'awa zai iya yin da'awa ya kamata mu fahimci wannan da kyau to wannan shi ne abin da zan iya cewa akwai buhuth akwai rasail akwai kutub ɗalibi zai iya neman su don saboda sanin kuma da'iya mai da'awa ya kamata bayan ilimin shari'a yana da kyau ya kokari ya san ilimin istinbati yadda cikin nassi zai iya fahimtar waɗansu matsaloli akan ka'idodin da wato salaf suka shirya sannan ɗalibin ilimi ya yi kokari ya amfanu da sanin zamanin da yake ciki ya san tarihin makiyan musulunci kafirai saboda yadda zai iya kafa hujja da dalilai yadda da shi za ta samun karbuwa amma idan zama to ga ilimin addini baka san turawa baka san tarihin su ba gurgurdon hali ba dole bane sai ka abin gaba baka san tarihin duniya ba sai ai ta wasa da kai sai kai ta wa'azi kana bugawa ge gefe sannan kuma idan babu ilimin shari'a babu ilimin addini don ka san duniya ba shike nuna don ka karanta littafan turanci da ingilishi ba kai ka san addini zaka so kai magana da sunan addini ka kuskurantar da malamai akwai abubuwa masu yawa sai dai mai fatan Allah ya shirya da mu yan uwa bari in bar wannan mas'ala haka saboda ta ci lokaci da yawa amma dai ba laifi alkhairi ne mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 259 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa yaqulur rusulu ya an kai manzanni za su ce an gane ko to kafin wannan mas'ala tun da aya ce ta 109 yanzu za mu koma cikin littafin دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي أكركشن آية تدريد شدا دومين بذات مجي آية تدريد دا, دا ترباغا آية تدريد شدا مالا أكركشن مسألة ستين دبيو يتي قوله تعالى فقر الله سبحانه وتعالى أو آخران من غيركم كوكو متم بيو waɗanda ba ku ba aya ta 106 a cikin suratul ma'ida inda Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum ya ku masu imani shahada a tsakankanin ku akwai riwaya akwai qira'a shahada shahadatan bainakum idza hadara ahadakumul maut idan ɗaya daga cikin ku wato mutuwa ta zo masa hinal wasiyyati lokacin da yake yin wasiyya yake son yayi wasiyya ithnani zawa adlin minkum za a samu mutum biyu daga cikin ku aw akharan min ghairikum ko ku mutum biyu dan ba ku ba dan saboda mu fahimci farkon ayar malam yace hadhihi al-ayatu wannan aya ta dullu ala qabuli shahadati al-kuffar tana nuna ana karɓa shaidar kafirai alal wasiyyati fi safari wato akan wasiyyar da suka yi a cikin lokacin da ake hannu lokacin balaguro wa qad ja'at ayatun ukhar waɗansu ayoyi sun zo tadullu ala khilafi dhalik waɗanda suke nuna sabanin wannan ka qaulihi kamar fadar Allah inna ma yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah waɗanda ke kirkira ƙarya an gane ko masu shirga ƙarya su ne waɗanda ba su yi imani da ayoyin Allah ba wa ula'ika humul kadhibun waɗannan makaryata ne to kafirai ko makaryata ne kiran kuma a karbashe da su wa qaulihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala taqbalu lahum shahadatan abada kada ku karbi shaida gare su har abada wa ula'ika humul fasiqun waɗannan su ne fasikai fal kafiruna malam yace to kafirai ahra bi raddi shahadatim su suka fi cancantar kada a karbi shaida su shine ahra kada su suka fi cancanta domin mi domin in fasikin musulmi nan a cikin lokacin suratul nur an ce ba a karɓar da shi to ina ga kafiri wanda tantagarya bai da imani pagan arne na pagan malam yace wa qaulihi da fadar Allah wa ashhidu dhawai adlin minkum ku shaida mu masu adalci biyu daga cikin ku kenan wannan ya nuna cewa waɗanda ba su da adalci ba za a ba su shaida ba to kafiri kuma ba a mai zancen adalci don fasikin musulmi ba a yarda shi ba balle wato kafiri wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wataala wastashhidu shahidaini min rijalikum ku shaida ma mazaje guda biyu daga cikin mazajen ku game da abin da ya shafi shaidu na wato bashi kenan don nan ana magana shaidu ba muna son mu san adadi ba ko ina domin adadin shaidu yana iya bambanta da jinsin shi da nau'in sa wanda kuma mas'ala ce ta fiqihu amma dai nan da yace shahidaini na ana nufin wajen shaidu na bashi kenan fa in lam yakuna rajulaini in ba a samu namiji biyu ba fa rajulun wa mar'atan sai namiji guda wa mar'atani da mace biyu mimman tardawna min ash-shuhada waɗanda kuka yarda da su daga cikin wato masu shaida kenan nan mace biyu ana iya sa su su yi shaida a matsayin namiji guda a cikin al'amarin da ya shafi wato shaidu na wato wato bashi kenan don haka nan shari'a ta halatta a sa mata daga ciki wanda mas'ala ce mai girma ya kamata musulmi su tashi su yi tsaye wajen raddi kan shubuhohin kafirai game da abin da ya shafi mace da nuna cewa mace za ta iya zama tuwa daidai da namiji a cikin komai akwai misalai da dama kuma akwai bincike da kamata a ce an yi don saboda nuna hikimar musulunci akwai abin da an dora ma mata su kadai akwai abin da an dora ma maza su kadai akwai abin da an dora ma maza da mata wanda in Allah ya bada iko za a iya yin karatu akan wannan kuma da bincike kan irin waɗannan matsaloli don saboda wayar da kan musulmai malam yace to wal jawabu an hadha amsa a kan wannan an gane ko ala qauli man la yuqbalu shahadatal kafirin ala al isa fi safar akan waɗanda malaman da suka tafi cewa ba a karɓar shaidar kafirai idan sun yi a cikin wasiya a lokacin da ake ake kan balaguro annahu yaqulu shi yana cewa inna qawlahu aw akharan min ghairikum ayat da tace aw akharan min ghairikum ko ku waɗansu mutum biyu waɗanda ba ku ba ku musulmi tunda ana magana ne kan musulmi mansukhun an shafe shi bi ayat ishtirat al-adala ayat da tace sai adillai kinan sai ta shafe hukuncin kafiri ba za a karbi shaida shi ba wallazi yaqulu bi qabuli shahadatihima waɗanda kuma suka ce a'a ba a shafe wannan hukunci ba har yanzu yana nan yaqulu yana cewa inji malan hiya muhkamatun wato aya ce muhkama ma'ana tana ci gaba da aiki ba a shafe hukuncinta ba mukhassisatul li umumi ghairiha ta shahe umumin da ke cikin waɗansu ayoyi da suka ce ba a karɓar shahada ko ne shaidar ko ne kafiri ba a karɓar shaidar ko wani wato kafiri kenan wannan ta game dukkan kafiri ita ko wannan ta zo ta keɓanci banda kafiri a lokacin da ake a halin wato balaguro wa hadha al khilafu ma'rufun malam yace wannan sabani sananne na wa wajhul jawabi ala kilal qawlayn zahirun wato amsar da za a bayar kenan akan kowace magana da malamai suka faɗi zahirin zahiri na to malam an ce zahiri a wajen malam kuma da kuma waɗanda Allah subhanahu wataala ya gane don wani duk yadda an ce abu zahiri na ba zai fahimce shi ba malam yace wa amma ala qauli man qala in an ka tafi akan maganar da sun ka ce ma abinda ake nufi inda ma'ana qaulihi zawa adlin minkum masu adalci daga daga daga cikinku kenan kalima ta minkum ta koma ai min qabilatil musi kenan nan ana nufin ba minkum ba daga cikin mumini a daga kabilar shi wanda ake ma wasiya wa qawlihi aw akharan min ghairikum aka tafi cewa a abin da ake nufi waɗanda ba ku ba ai min ghairi qabilatil musi min sa'iril muslimina ba daga cikin kabilar wanda ya wasiya ba daga cikin musulmai fala iskala fil aya nan malaci ba wani sabani domin nan da an ka ce minkum shin ana nufin minkum musulmi aw akharan min ghairikum ko ko kafirai ko ko minkum a ana nufin min qabilatil musi daga kabilar shi wanda ya wasiya musulmai daga cikin su aw akhara min garikum ko ko musulmi biyu wadanda ba kabilarsa ba saboda me yasa wadansu malamai suka ce haka saboda in akwai musulmi kuma ga su ƴan uwansa ƴan kabilarsa sun fi cancanta to in babu su sai a dauki wadanda ba da kabilarsa ba shine abin da ake so ba kabilanci ne ake so ai magana kan shi ba ko ko minkum musulmi an gane ko akwai wanda sun ka tafi cewa musulmi to su sai suka yi sabani shin an shafe kunci wasu suka ce an shafe wadansu suka ce a'a ba a shafe ba wanda suka ce ba a shafe ba suna kallon a'a wannan min babi darura ne saboda me yasa aka ce za a yi karɓar shi da su anan saboda babu wani musulmi din to tunda babu musulmin ad-daruratu tubihu al-mahdhurat ko ad-daruratu tubihu ba'd al-mahdhurat lalura tana halatta sashen abinda an ka haramta ko ko tuqaddaru bi qadariha ya kamata ɗaliban ilimi su yi bincike kan ad-darura wa dawabituha saboda wanga lokaci duk wanda zai halartar sabon Allah sai ce akwai lalura akwai lalura ya kamata bincike ne wanda ya kamata yanzu a da'awa malamai su rinka yin shi saboda a bayyana menene darura wadda shari'a ta yarda da ita wace lalura ce shari'a ba ta yarda ita kan mutum yaje ta ƙarya da sunan musulunci ce darura ta halatta mai shagiya darura ta halatta mai ya sama dokar yan luwaɗi hannu darura ta halatta mai ya yi ƙarya ya samu kuɗi darura ta halatta mai kaza waɗannan abubuwan ya kamata wallahi ɗaliban ilimi a tashi musamman littafin al-muwafaqat na Imam Shatibi yayi magana kan ad-darura da kuma dawabitu da sauran littattafan malamai na usulul fiqh dan kaga yadda darura take da kuma yadda ake dabtakin ta kan mu tayi duk abin da ya shafe mu ce lalura lalura a tai akan hakan ga a zo a hado da Allah ba daidai ba Allah kai mu na tsari malam yace walakin jamhural ulama'i sai dai jamhurin malamai ala anna qawluhu suna akan cewa fadar Allah min ghairikum ay min ghairil muslimina ba musulmai ba wa anna qawluhu minkum waɗanda ayar ta ce minkum ai minal muslimina daga cikin musulmai wa alaihi malin yace to akan wannan ra'ayi in mun tafi akan haka fal jawabu ma taqaddama amsa abin da ya gabata na cewa ayar an shafe hukuncin ta da ayoyin adalci kenan sai masu adalci ko ko ayar tana aiki amma a cikin halin balaguro tun da lalura ce in ba a samu musulmi ba to in ba a samu musulmi ba kuma dole yadda za a yi sai dai a yi hankuri abinda ake cewa wato ruwan kashe gobara ba a bukata sai masu masu masu dahara ko masu wato tsarki ko kuma birgin wato abin nan kabari ba a bukata sai mai kyau duk da wanda an ka samu yana yi wal ilmu inda Allah ta'ala injimalan ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine abin da malam ya ce yanzu sai mu dawo a aya wato ta 109 to aya ta 109 dukkan su sun kawo ta to amma yanzu zamu kawo bayanan su dukkan su guda biyu tunda aya ta 109 ne kinan bari mu fara da shi littafin dafu yahmil tirab tunda mun ce idan dukkan su sun kawo ta zamu kawo littafin da muke a cikin sa مسألة 63 أتكلم التافن دفء إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي ما لن يتي قوله تعالى فترى الله سبحانه وتعالى يوم يجمع الله الرسل راند الله ذي تار من زنيفة يقول ذي ماذا أجبتم مي أكا كرقا مكو شيني أجبتم inda an ce ma za a jabtum mu kuke mu kuka karba ujibtum aka karba muku qalu za su ce la ilma lana ba mu da ilimi waga waga la annafiya ce lil jinsi sun kore kowane ilimi sun ce ba mu da wani ilimi ko guda innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin abin da ya boyu aya ta 109 a cikin suratu wato al-maida hadhihi al-aya wannan aya yufamu minha ana fahimta daga gare ta annar rusula su manzanni la yashhaduna yawmal qiyama ala umamihim ba za su yi shaida ba akan mutanen su ko al'ummomin su ranar tashi alkiyama wa qad ja'at wa qad ja'a haqiqa yazo fi ayatin ukhar a cikin waɗansu ayoyi ma ya dullu ala annahum yashhaduna ala umamihim abin da yake nuna za su yi shaida akan al'ummomin su ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يا يا الأمر إذا كسنتي إذا muka zo ma kowace al'umma da mai shaida وجئنا بك على هؤلاء شهيدا muka zo da kai kana mai shaida akan waɗannan wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan da kuma wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahida ranar da zamu tayar a cikin kowace al'umma mai shaida alaihim gare su min anfusihim daga kawunan su annabin su kuma yana daga cikin wanda ke cikin kawunan su an gane ko laqad ja'akum rasulun min anfusikum wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi waji'na bika ala ha'ula'i shahida sannan zamu zo da kai mai shaida akan waɗannan mutane na tashin alkiyama wal jawabu malam yace to amsa akan haka da sun kace bamu da ilimi wanda ce bai da ilimin komai ko ba zai ba da shida ba dan nan iskalin yake wal jawabu amsa min thalathati awjuhin malamai sun bada amsa guda uku na farko الأول نفرق وهو اختيار ابن جرير شيني زابين ابن جرير وقال فيه ابن كثير ابن كثير يتشي game da wannan ra'ayi la shakka annahu hasanun ba shakka wannan ra'ayi mai kyau ne kaga ibn kathir malami ne kuma ya mutunta ra'ayin ibn jarir tabari ba wai dan saboda wani abu a dan saboda ya faɗi magana ta gaskiya dan haka al'ada ce ta malamai mutunta juna ba cin mutuncin juna ba annal ma'ana abinda an ma'ana la ilma lana ba mu da wani ilimi illa ilmun anta a'lamu bihi minna wanda kafi mu sani shi Allah duk abin da wadannan mutane sun ka aikata ko abin nan Allah kafi mu sani shi an gane ko kenan fala ilma lana bin nisbati ila ilmika al muhiti muhiti bi kulli shay'in fala ilma lana ba mu da ba mu da wani sani bin nisbati ila ilmika idan an kamanta da iliminka al muhiti bi kulli shay'in wanda ilminka ya kewaye komai fa nahnu wa in arafna man ajabana fanahnu mu annabawa wa in arafna man ajabana duk da yake mun san wanda ya karba muna da abin da ya karba muna da shi fa inna ma na'rifu adh-dhawahir mun san abin da adh-dhahiri wala ilma lana bil bawatin ba mu san abin da ya koyu ba wa antal muttari'u ala sarair Allah kai ka san abin da ya koyi ya koyu wa ma tukhfi ad-dama'ir da abin da zukata suke boyewa fa ilmuna bin nisbati ila ilmika kala ilm kala ilmin wato ilimin mu in an kamanta da iliminka to kaman ma ba mu da ilimi ne kenan shi yasa sun kace la ilma lana ba wai sun kore maka su dukkan ilimi bane wannan amsa ce malam ya kawo athani amsa ta biyu inji malam wa bihi qala mujahid was-suddi mujahid ya faɗi wannan da shi da imamu suddi wal hasan al-basri da hasan al-basri kama naqalahu anhu ibn kathir kama yadda ibn kathir ya ruwaito wannan wa ghayruhu da waninsa annahum qalu sun ce la ilma lana ba mu da ilimi lima tarahum min shiddatil hawli saboda abin da ya gitto musu i'tarahu shine abu ya gitto mai i'tawara shine sun yi musanyar wato sun yi wanga ya zama madadin wane wannan ya zama to da wani shine i'tawara amma an ce i'tara ya gitto masa sai mun yi hattara mai wawan yana nufin wane ya karbi wurin wane sannan wane ya karba ma'ana suna musanyar abu da juna amma an ce i'tarahu ya gitto masa lima atarahum min shiddati hawlil yawmil qiyama saboda abin da ya gitto musu ma'ana na tsananin tsoro ranar tashin alkiyama sun rikice sun zalika anhum sai daga baya suka dawo cikin hayyacinsu kenan wannan tsoron ya gushe fa shahidu ala umamihim sannan suka shaida akan al'ummomin su kenan daga farkon al'amari sun rikice daga baya kuma sai suka shiga cikin hayyacinsu suka bada shaida والثالث نأكو وهو أضعفها شين ما في روني أن معنى قوله تيوى معنى رفض الله سبحانه وتعالى ماذا أجبتم mi aka karɓa muku ma za amilu ba'dakum mi suka aikata bayanku wa ma ahdathu ba'dakum mi suka haddasa bayanku qalu suka ce la ilma lana ba mu sani ba zakar ibn kathir wa ghayruhu hadha alqawl mala yace ibn kathir ya kawo wannan magana da waninsa kaga amana ta ilimi duk da yake malam babban masani ne na alqur'ani amma bai hana ya ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza saboda amana ta ilimi ba dan ka boye sunan malami ba dan in lokaci ya kure maka koko dan saboda sunayen suna da yawa a'a wani sai kaga ya boye sunan wani babban malami saboda dai a ce wannan magana a danganta ta zuwa gare shi Allah ya san zuciyar kowa wala yakhfa bu'duhu an zahiril qur'an malam yace wanga ra'ayi da malam ya kawo wato bu'duhu nisansa wala yakhfa baya boyuwa an zahiril qur'an daga zahirin alqur'ani yan uwa musulmi sai mu dawo cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatu hana muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi a karkashin mas'ala ta 259 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa yaqulu ar-rusul ya akai manzanni za su ce la ilma lana ba mu da ilimi idza qala allah ta'ala lahum idan Allah ce musu ma za ujibtum bi aka karba muku wa hum alimun bi ma za ujibu su ko sun san abin da aka karba musu sun san waɗanda suka yi imani da su a zahiri waɗanda suka bi su da waɗanda su bi su ba in akwai akwai annabin da ko babu wanda ya ati nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad akwai annabin da babu wanda ya karba mishi kenan ya san da cewa ba a karba mishi ba ko da shi na ya zai ce Allah babu wanda ya karba min qulna za mu ce hadha jawabu dahshati wal hayra wannan amsa ce ta dahsha wato tsoro ko kuma mu ce dimaucewa wal hairati da dimauta in an ce dahsha kamar tso dukkan matsayin dimauta da suke don larabci yare ne mai faɗi ana nufin sun kidima sun dimauce don ka dan bambanta in ka ce dahsha sai ka ce kidima wal haira da kuma dimaucewa shikenan hina tatishu uquluhum lokacin da hankulan su za su rikice asalin tasha ya tishu shine abin da yake rawa yana kai da kawo tatishu uquluhum hankulan su za su rikice min zafrati jahannam saboda ruri shine zafra an gane ko zafrat jahannam jahannam za ta yi ruri ta yi kugi na'udhu billahi ta'ala minha Allah shi mun tsari da ita kuma Allah ya tsari dukkan musulmi malam wa mith wa mithluhu la yufidu nafi la yufidu nafi al-ilmi wannan ba yana nuna an kore ilimi ba wala ithbatihi wala isbatahu kuma ba yana nufin an tabbatar da ilimi ba ina fata an fahimce ni kenan nan da sun ce la ilma na saboda sun shiga cikin tsoro ne shi ko mutumin da ya shiga cikin tsoro bai masa abin da zai cewa ba athani na biyu annahum qalu zalika ta'ridan bit tashakki min qawlihim sun faɗi wannan ta'ridan dan yin ta'ridi abinda ake cewa ta'rid jirwaye da kamar wanka an gane ko gugar zana inji malam Bahaushe bit tashakki min qaumihim su kai karan mutanen su wa izharan dan su bayyana lil iltija'i ila Allah ta'ala wato komawa Allah subhanahu wa ta'ala iltija shine malaman zuri suke kira kyagyauta su nuna kyagyauta su zuwa ga Allah ma'ana su nuna neman kare su zuwa ga Allah kenan filin tiqami minhum saboda a yi musu azaba ma'ana filin tiqami minhum don saboda wato Allah subhanahu wata'ala ya musu hukuncin da ya dace da su ka annahum qalu kamar dai sun ce anta a'lamu bima ajabuna bihi Allah kai ne mafi sani da abin da sun ka karba mu da shi min at-tasdiqi na gaskatawa wa takdhibi da ƙaryatawa kenan Allah ga ka ga su ba yin kana kamar yadda annabi Isa ya ce in tu'adhibhum fa innahum ibaduk الثالث ma'ana ta uku abu na uku ma'anahu la ilma lana bi haqiqati ma ajabuna bihi ba mu da haqiqanin sani ga abin da sun ka karba mu da shi li anna na'lamu zahirahu domin mu mun san wanda yace eh wala wa anta ta'lamu zahirahu an gane ko wa mudmarahu Allah ka san abin da an ka bayyana ka san abin da an ka buyi wa yu'ayyiduhu ma ba'dahu kuma malam yace abin da ke karfafa wannan ra'ayi abin da yazo baya innaka anta allamul ghuyub don bai kawo abin da an ka faɗa ba amma cikin ayar innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin gaibi kenan da yawan mutane za a gane su suna cikin aikin addinin amma tana yiwa sun zo ne da wata manufa idan bu samu wannan manufa ba za su gudu koko in sun same ta za su tsaya idan kuma ta sulbuce za su kubce wasu dan haka dai Allah shi kadai ya san abinda a hakikanin zuciya muna fatan Allah ya tsarkake zahirin mu da batinin mu duniya da lahira yan uwa musulmi ga dukkan alamu wannan mas'ala ita ce za mu tsaya akan ta sai darasinmu na gaba idan Allah ya ba mu iko insha Allahu ta'ala za mu zo mu dora akan wato darasinmu na 68 tun da Allah ya ba mu iko yau mun yi darasi na 67 abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh